أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Nilul Audar ina sirari mutagal asbar za mu tashi hadisi na ɗari shida da sittin da hudu farkon babi to babu أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراج من الإقامة wannan babi zai magana akan cewa tabbara ta buɗe sallah wadda liman zai yi to zai yi ta ne bayan an daidaita sahu bayan an daidaita sahu sa'annan bayan an yi ikama wato kabbara da liman zai yi waɗannan abubuwa biyu sai sun gabace ta sai an daidaita sahu sa'annan sai an yi ikama daidaita sahu yaya ake daidaita sahu shin layi ake shiga ake so musulmi ya zama yana layi nan ce layi miƙaƙƙen layi sahu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ala ta sufuna kama ta suful mala'ika ba ku yi sahu yadda mala'iku suke ba sai ya faɗi yadda su mala'ikun suke yi wato suna daidaita sahunsu ya zama an tsaya a layi layi ya tabbatar babu wanda ya baya babu wanda ya gaba babu wanda ya fice a layi babu yadda ya yi baya a cikin layi sannan akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yi maganan kusanci cewa a kusanci juna kar a bar kafa a tsakanin juna don kada 'ya'yan shaidanu su samu kafa su ringa shigewa suna wato wasa a gaban mai sallah daman annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa akwai shaidan na musamman shaidanin sallah shi idan aka so ba kiran sallah ma gudu yake ya bar haramin masallaci amma da an zo za a tada ikama an gama sai ya dawo shi ne yake sa wa ɗan adam tunani shi ne yake sa ɗan adam wasu wasi shi ne yake sa masa kokwanto shi ne yake ɗauki hankalin shi daga sallah har ma wani ya rasa cewa sallah yake yi ko ba sallah yake ba wasu tunani wanda za su yi ta zuwa wa mutum wanda alhalin inda ba don sallah yake ba ko tunanin ba zai yi ba in mutum yanzu yana zaune baya sallah sai ya rasa mai zai tuna gashi sai ba abin da zai rasa mai abin yi ya ma rasa mai zai yi amma yana ta da igama yana kabbarar sallah za ka ga kwakwalwar ta dawo da abubuwa wannan ya bata ma rai can wancan bai kyauta ma ba in dan kasuwa ne ya rikta lissafin kantina eh in makacin gwamnati ne ta lissafin ofis wacce za a yi jarabawan promotion deputy director ne wacce zai zama director ya kamata a ce dilla zai ya zama director amar bakin ciki mutanen ba su kyauta ba mutanen nan sun tsare hakanan abubuwa kawai wani sai yayi kabara sallah kawai sai shi ya ce masa hadiya ta abinda hadiya ta ma bata kyauta ba gaskiya kai wani kai nan kai nan wani akan aboki wani kan haka dai duk manufa shi ne ya ɗauke su ɗauke kan hankalin tunanin mutane a kan sallah saboda yawan tunanin da ka yi na Allah maɗaukakin sarki a cikin sallah to yawan ladanka ana sallah tare amma ladan mutane daban-daban don ba za ka kwatanta mutumin da ya yi kabbarar sallah yana tuna cewa yana tsaye gaba ga zatin Allah yana bibiyan karatun alkur'ani wanda in ka zo ka tambaye shi wace sura liman ya karanta zai gaya ma raka'a- raka'ar farko ya karanta kaza raka'a ta biyu ya karanta kaza ai ya sha bamban da mutumin da in ka zo ka tambaye shi raka'a nawa aka yi ma bai sani ba saboda shi kawai a tsaye yake sabgarsa kawai yake yi wani ya yi tafiya ya je lagos a cikin sallah ya je fatakod ya je inugu ya dawo duk a sallah ya yi mitin a cikin sallah ya tuna wannan ya tuna wancan ya tuna wancan ya lissafa kuɗi a cikin sallah eh wani ya a lokacin cikin sallah yake tunanin me zai siya an jima bayan isha ya kamata ya je ya shirfe kaza da kaza a yi kaza da kaza duka duka wannan aiki ne na shedan Allah ka tsare mu عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر rawahu abu daud an samu wannan hadisi daga nu'man dan bashir yadda Allah su kara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita sahun yana daidaita mu a cikin sahu har sai ya ga mun tsaya daidai a cikin sahu idan muka daidaita sai kuma ya kabbara wato sai a fara sallah akwai hadisin a Sammag bin Harb shi ma daga Numan yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita mu a cikin sahu har ma yanda ka san ake daidaita masu na saddan kibau za ka ga an daidaita su a cikin abin nan sun tsaya layi kowanne ya shiga inda ake so to haka ake daidaita sai ya tabbatar mun miƙe a cikin sahu babu wanda ya karkace ya ce har sai ya tabbatar da mun tsaya daidai kamun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya tada sallah yana mana haka har ya ga cewa mun gane me ake nufi sai zama ya kyale mu da ya zo an ce a yi sahu sai mutane sun san me za su sai su daidaita sai haɗa sahu yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama har ya juya zai yi kabbara kawai sai ya ga wani ya fito da kirjinsa daga cikin sahu shi ya zame baya cikin sahu shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to wallahi ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku shi yasa maluma suka ce rashin daidaita sahu yana zamowa sanadiyar mutane su zama ba sa samun jituwa irin da yadda ake raye a yanzu na ce yanzu a ko'ina kusan muna da matsala a matsayinmu na al'umman musulmi yanzu ko nan national mosque akwai mutumin da kun kai shekara goma kuna sallah da shi amma yanzu an tambaye ka sunan shi baka sani bai san sunan ka ba baka san sunan shi ba in ya tafi daga in ya mutu ma baka san ya mutu ba kuma ba wannan ne manufar musulunci ba a da ya ce mu ringa sallah kullum akalla ka san mutum shekara goma kuna sau Allah na tuba ko wani abu kuke ba ma addini ba kuka shekara biyu da mutum ya kamata ka san sunan shi ku kalla fa duk harkar da ake da ba ta addini ba yanzu ya za a ce ku je wani conference ku yi kwana biyar da mutum na misali nake sai ka ka san shi har ka karbi namban shi ya karbi namban ka ka san shi kun saboda kun je kwana biyar ga wannan kuna tsaye gaban Allah shekara goma baka san sunan shi ba bai san sunan ka wani ma kuna sahun yana jin haushi ga kana jin haushi shi haka ake eh kuna tara sallar ne wannan wasu abubuwa ne wanda shaidan ya same mu wanda sai an yi ƙoƙari an gyara domin haɗuwa da Allah hakan kuskure don ba haka Allah ya nufe mu ba ma haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke rayuwa da musulunci ya ce innamal mu'minuna ikhwa ai akwai abin da Allah yake gaya mana cewa yan uwan juna ne kowa ya san dan uwa dai dan uwa in dan uwan shi na da damuwa yana da damuwa in dan uwan shi ya ya samu rashin lafiya shi ma bai da lafiya in dan uwan shi haka nan haka kuma musulunci yake nufi da mu al'umman musulmi so rashin wannan shi yasa kaga ana ta tafiya irin tafiyar da ake yi yanzu sannan an ruwaito sayyidina Umar radiyallahu anhu har wakili yake sawa na daidaita sahu ya sa wani ya daidaita sahu cewa shi aikinsa kenan in an zo an tsaya ya bulayi yana cewa kai gyara nan kai gyara nan amma yanzu wani in ka ce ya daidaita sahu sai ji kaman ka zage shi haka yake sai ji haushi don me za ka yi mana magana da haka daidaita sahu musulunci ne kuma ana son musulmi lalle ya daidaita sahu an samu na bilal har yana zuwa ya daki kafofin mutane kai tura kafanka tura kafanka ya taba kafadan wannan gyara kafadanka har a zama an daidaita sahu kafin a tada sallah shi yasa da yawa daga cikin malaman musulunci suka tafi akan cewa daidaita sahu wajibi ne farilla ne lalle mutane su daidaita sahunsu idan mutane suka yi sallah ba su daidaita sahu ba sallar su ta yi eh sallar su ta yi sallar su ta yi wannan shine maganan wato jamhuri na malamai ladan su ya ragu sun bar shi dan yayi wasa da su na abubuwa da yawa amma masalla cewa ta yi eh ta yi ladan ta ya zama kadan Allah ya kiyaye وعن أبي موسى رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة آه فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا an samu hadisi daga abi musa al'ash'ari ya dala su kara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ya ce duk lokacin da muka tashi za mu yi sallah to musa ɗaya ya zama shi ne limamu wato wani ya zama shi yake jagorantar mu sa'an nan idan liman na karatu ku yi shiru idan liman na karatu ku yi shiru limana idan kuna jin karatun liman idan liman ya zo yana karatu kana jin karatun to abin da yake kanka shine ka saurari karatun alkur'ani bai za ƙuri alkur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam umarni amma idan aka zo ana sallah wanda baka jin abin da liman yake faɗa to shi kai ma sai ka kama karatu kai karatu abin da ka samu shi kenan kai mabiyi ne na liman karatun liman shine karatunka shi yasa inda za ka zo misali salon azahar tun da baka jin karatun liman da ka zo kai kabbara ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai liman ya gama nashi karatu yayi yayi sai ya tafi ruku ba za ka ce sai ka tsara ta fatiha ba kai ma za ka bi shi saboda karatun fatiha nan tashi ita ce taka alaba shi in ka samu dama ka gama fatiha ka kama bakara ma ka gama bakara misali shi dai bai gama ba sai ka yi ta yi amma dai duk lokacin da ya tafi ruku'u kai ma karatunka ya kare ba wani abin da za ka tsaya karasawa sai dai kai ma ka bi liman saboda shi da shi kake koyi wannan shi yasa duk abin da ya same shi a sallah kai ma ya same ka sai babu rafa'ul yadaini babu raf'il yadaini wa bayanu sifatihi wa mawadi'ihi wannan babu zai magana akan ɗaga hannu wato ɗaga hannu wajen kabbara da kuma yadda ake ɗaga hannun da kuma wato wurin da ake ɗaga hannun hadisan da za mu karanta abinda suka kunso shine abubuwa guda uku kuma kowanne mutum ya yi sallah da su sallar shi ta yi na farko daga hannu zuwa kafaɗu na biyu daga hannu zuwa na kunnuwa na uku daga hannu daidai da ƙirji wajen faɗin kabbara shi ma guda uku duk wanda musulmi ya ɗauka yana yi yayi ka yi kabbara tare da lokacin da kake daga hannu kana daga hannu kana kabbara tare kenan ka yi kabbara bayan ka daga hannu ka sauke bayan ka yi haka ka sauke ka ce Allahu Akbar ka yi kabbara kafin ka daga hannu Allahu akbar yanayin nan guda uku kowanne ya tabbata duk wanda ya sallar shi ta yi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّا rawahu al-khamsa illa ibn majah an samu hadisi daga abi huraira da Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya tashi zai sallah sa sai daga hannun shi ya miƙar da hannun shi ya daga wato lokacin da zai yi kabbara a wani lafazi lafazin imamu turmizi cewa ya yi kada iza kabbarin salati na shara'a sabi'ahu idan ya yi kabbarin salati ya buɗe yatsun hannunsa haka Allahu akbar ya buɗa su sai hadisi na hadisin wa'il bini bini hujir radiyallahu anhu wanda ya ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rafa'u yadayhi ma'at takbir yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannun shi tare da kabbara tare yana kabbara a lokacin da yake daga hannayen shi da haka da kuma hadisin ibn umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kanan nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yakuna bi hazwi mankibaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana sallah yana daga hannun shi har sai sun zo daidai kafadunsa hazo mankibaihi daidai kafadunsa sai ya ce summa yukabbiru ka kenan wancan yana dagawa tare da kabbara wannan kuma sai da ya daga sa'annan summa yukabbiru sai ya kabbara ke sa ce kowanne da hadisi akan shi sa'annan idan zai tafi ruku'u ma sai ya sake daga hannunsa ya yi kabbara sa'annan idan ya dago daga ruku'u ma ya sake daga hannun shi hakanan sai ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd a ruwayar imam bukhari ya ce wala ya fa'alu zalika hina ya wato annabi baya daga hannu lokacin da ya tafi sujada za a zo kuma aji yana dagawa a wasu lokuta shi yasa za ka ga shi ma da masu dagawa na da marasa dagawa kowanne na yana da dalili amma in ka tambayi mafi yawan sahabbai kusan sahabban annabi sallallahu alaihi hamsin wanda aka ruwaito wuraren da annabi sallah sai ke kabbara a sallah a wajensu sa'annan ya ce in zai tafi sujada ba ya kabbara hakanan imam musulma ya rawaito hadisi cewa baya yi daga hannunsa lokacin da zai tafi sujada in ka duba tsakanin sujada guda biyu da muke yi akwai wanda aka ga yana zaune yana na yana daga hannu a wannan tsakanin to akwai ruwa ya hadisai sha na baya yi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka samu yana yi to ayyukan sallah ire-iren waɗannan wanda za ka samu hadisi kuma hadisan ingantattu shine maluma suka ce kenan wani lokaci na yana yi wani lokaci ba idan haka kai ma wanda ya dan wannan yayi wanda ya dan wancan yayi saboda daman musulunci ya zo don ya sauƙaƙa wa mutane al'amura al'amarin addini ya ce wala ku aidan wala ya fa'u kuma ba da sajidatai haka na an samu annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga hannu bayan sujada guda biyu to sun yi ta tattaunawa malamai dangane da wanne ne ya fi a daga hannu a tsakanin sujada ko a daga hannu a wuraren nan guda uku wurare dai tabbatattu wajen daga hannu shine na farko lokacin kabbarar harama na biyu lokacin da mutum ya gama karatu zai tafi ruku'u na uku lokacin da ya dago daga ruku'u kamin ya tafi sujada shikenan ya gama daga ɗage hannu sauran sai da ya takabbara sai da ya takabbara sai lokacin da zai sake tashi lokacin da zai sake daga hannu wajen yin kabbara وعن نافع رضي الله عنه أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم an samu wannan hadisin daga nafi cewa ibn umar idan ya zo yana sallah da farko sai yana daga hannunsa in zai kabbarar harama sannan idan zai tafi ruku'u ya gama karatu shi ma yana daga hannunsa sannan idan ya dago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida yana daga hannunsa sannan idan ya yi sujada ɗaya ya yi biyu zai tashi daga sujada shi ma yana tasowa da daga hannu to kuma ya ce wannan abin da aka ga yana yi shi ma daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kaga in kana iya cewa a waɗannan hadisai wuraren daga hannu guda hudu ne kabbarar harama na tafiya ruku'u na dagowa daga ruku'u na tafiya a sujada sai kuma dagowa ba dagowa daga sujada ba tashi daga na daga daga sujada lokacin da ka tashi sai وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه هذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa sahahu an samu wani hadisi daga ali dan abi dalib da Allah ya tsara tabbata a gare shi yace a yace daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai fara sallah ta farilla to sai ya kabbara kuma ya ɗaga hannunsa zuwa kafaɗinsa kuma haka yake yi idan ya gama karatu zai tafi ruku'u shi ma yana ɗaga hannayensa ya ce haka kuma yake yi idan ya ɗago daga ruku'u shi ma yana ɗaga hannayensa ya ce haka nan amma bayan waɗannan baya ɗaga hannayensa a cikin komai lokacin da yake zaune wato baya daga hannu in ya dawo daga sujjada zai koma ba daga hannu sai dai ya zauna koma ya zauna ya koma shi shi ya ce wala ya fa'alu fi shay'in wato baya yin wani baya daga hannu a cikin wani abu kuma a a cikin wa huwa qa'idun yana zaune ya ce amma inda yake kara daga hannu shi ne wai za kama mina sadidatai in ya tashi daga sujada guda biyu zai miƙe tsaye to sai ya kara daga hannu ya yi kabbara وعن أبي كلابة رضي الله عنه أنه, أنه رأى مالك بن الهويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رفع رفع يديه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك رواه أحمد ومسلم وفي لفظ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه an samu wani hadisi daga abin kilaba yadda Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ya ga malik ɗan huwaire idan ya yi sallah sai ya yi kabbara kuma shi ba yana daga hannunsa zuwa kafaɗa zuwa kunnuwansa yake daga hannu zuwa kunnuwansa idan ma zai tafi ruku'u haka yake sake dagawa zuwa kunnuwa idan ya dago daga ruku'u ya sake daga hannayensa zuwa kunnuwansa a wata ruwa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai sallah haka yake yana daga hannunsa har hannayensa su yi daidai da saitin kunnuwansa kaga shi yasa na ce dukkan su akwai hadisai na na wanda dan adam zai iya dogaro da su da haka in ka daga hannu zuwa kafada sai a ce Allah shi karba na in ka daga ka ga mai daga hannu suna na ayyukan sallah da yawa shi yasa baka cewa wani cewa ba haka ake sallah a'a dan wani yadda malaminsa ya koyar da shi da kuma yadda hadisan kamar yadda malaman suka samu sabani a mafi ingancin hadisi a ciki to sai ka ga wani ya dau wannan na wani ya dau wannan shi yasa za ka je a cikin mazahib wasu in suka ji bambanci tsakanin maliku da shafi'i na da Ahmad bin Hanbal sai suna ta mamaki ya za a yi to a samu bambanci kowanne bambancin ba wai bambanci ne na ganin dama na a'a bambanci ne na fahimta kuma kowa yana da abin da ya kama da kuma abin da ya dogara kuma da hujja ba wai bambanci ne kawai na ga dama ba zan yi ba yadda yanzu ake samun namu bambanci kawai mutum ne abin bai bar ba kawai a'a su hujja ne da su hadisai ne da su wasu kuma wasu hadisan ne ba su kai musu ba to kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mana sauki a cikin addini eh Allah ya sa shi ma shi yasa yake Allah ce ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya saboda shi Allah madaukakin sarki ya san yadda ya halicce mu mun sha bamban wani ya fi wani tsoron Allah wani ya fi wani kiyaye dokokin Allah eh sai dai mutum ya ta addu'a shi ma Allah ya sanya cikin masu jin tsoronsa saboda in mutum bai jin tsoron Allah fa akwai matsala Allah ya kiyaye akwai matsala kamar rayuwa ce wadda muke ciki akwai wasu abubuwa wani an jujjuya su an jujjuya su an ba mu su bai kuma da su su da sunan addini kaga Allah madaukakin sarki bai hana musulmi neman duniya matsala biyu ne neman duniya matsala biyu ne da shi idan ɗan adam ya sake suka sha karwan shi kenan ya kaɗe na ɗaya abinda Allah ya hana mu shine kada mu ci haram wajen neman duniya na biyu abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana mu shine kada duniyar mu fifita ta akan lahira na uku kada dan adam ya manta da lahira da haka sai neman duniyarsa ta zama yana yi ne don lahira in mutum ya haka ya yi sa'a saboda ai addinin ma yana bukatan duniya ai addinin musulunci yana bukatan kudi addinin musulunci yana bukatan ko da ayin kurari da suke ta cewa wa an fiko wa an fiko in ba da kuɗi da me za a ba na Allah yana ta cewa ku ciyar ku ciyar to dala an ba kuɗi da me za a ciyar ka kenan ba musulunci ya ce ka a nemi kuɗi bane a'a abinda musulunci ya hana shine kada a nemi kuɗi wanda yake Allah ya hana sa'annan kar a samu kuɗi a manta da Allah kada mutum ya samu kuɗi ya kimshe ya ɓoye ya shiru kamar yadda shaidan yake kada mutum ya sake kuɗin su shiga cikin zuciyarsa da matsalar da ake samu kenan sai mutum ya bugu da san duniya in mutum ya bugu da san duniya shine malamai suke cewa wai man sakira bi hubbi duniya asbaha sharran min man sakira bi khamriha wai duk mutumin da ya bugu da san duniya to gara sai ya zama ya fi sharri akan mutumin da ya bugu da giya saboda zai yi ta tara duniya zai manta da lahira zai yi ta hidiman duniya ya manta da lahira in yi wasa ma har sallah ta gagara akwai wanda kuɗi ya hana su sallah ai Allah wallahi sanadi ya ƙin sallar su kuɗi yana gal kuma lafiya kuma lalin nan ne ake ba a da lafiya da haka kaga abinda musulunci baya so ke mutum ya sake ko ya samu ya tara ya shiru ya ƙi taimakon addini ya ƙi taimakon mutane ya ƙi taimakon yan uwa ya ƙi taimakon kowa kawai ya ta lissafi ya zama abin da ake kira mai gadi ya gama gadi ya mutu shi kenan ba na abin da zai faru ai wanda da yake tara kuɗi wannan albishir ne ake wa duk mai tara kuɗi wani duk ya tara kuɗi ya ɓoye baya kashewa to albishirin shi ba shi zai kashe ba wannan karatu ne zaunan ne ba wani karkasha wala duk wanda ya tara kuɗi ya ɓoye ba kashewa yake ba wallahi ba shi zai kashe ba magada ne za su kashe saboda da ba za ka yi ta zama ba ai dole wata ranka wuce ashe ka ga da kashewan kake yi ma da yafi ma alheri saboda amma dama musulunci ya faɗi ka yi ta aika lahira ka yi ta aikin lahira da abin da wabta gifi ma a taka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi la gidan lahira da abin da Allah ya baka kada ka manta rabanka a nan duniya to shi ne shaidan yake sasa mutane suna ta manta rabansu da mantuwa ne kawai rana guda mutum shi kenan ya wuce a ji a kimshe mutum a cikin ƙasa nan ya baro a cike dam na wallahi kuwa to aka yi dabarwa da mutane wani in ka ji abin da ya bari na a wani abin ke gaya min wani labari a can garinsu wani su kaɗai suka bar wajen 15 biliyan in ka gan su ya ce ba ka siya su naira dubu goma Ha? 50 biliyan biliyan hamsin Masha Allah eh lallai maza ne kuma suka yi haɗarin mota tare suka gudu da ɗa da uba suka bar biliyan hamsin ga bayan Allah sun samu na samu kuɗi su zo su a fanta marayewa kai kana ta a ƙasa a kwance wallahi kuma a tashi kiyama a tambaye ka ya aka yi shi ne hikima abinda musulunci ya ce kawai mutum ya yi ƙoƙari ya yi wa kanshi hidima ya yi wa kanshi hidiman lahira ga ka gina makaranta ka gina masallaci ka taimaki marasa lafiya ka taimaki marayu ka yi ka yi ka yi ka tara kayan ka ka kai lahira shi Allah maɗaukakin sarki ya riga ya inna lalaye khuluful mi'ad Allah bai saba alƙawari kuma ya ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah da abin da kai yana sanar da shi zai biya to kaga mutun ya wa kai shi ya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah yace da abin da ku gabatarwa kanku na alheri za ku same shi a wajen Allah da ma mutun yayi shiru yayi shiru Allah madaukakin sarki ana jin wannan surar da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya lazina amanu an fiƙo mimma razaqnakum ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya ce ku ciyar da abin da muka ba ku ba aro muka ba ku to ku yi aiki da shi ku mori abin ku mori abin da muka ba ku aro Allah ya ce min qabli an ya ce hada kumul maut tun kafin mala'ikan mutuwa ya zo kan ɗayan ku fa ya kula ya riga cewa rabbi laula akhartani ila ajalin karibin Allah kaɗan bani lokaci mana ɗan lokaci kaɗan ya ce fa'asadaka wa aku mina salihin Allah zan je ne yi sadaka mai yawa zai yi sadaka to yanzu ka yi sadakan man na yanzu mala'ika bai zo ba ka yi sadakar shi ne abin da ake faɗa ka dudduba ka dudduba ka yi abin da ya kamata na gina lahirarka ba wai sai mala'ikan ya zo ba domin in mala'ikan nan ya zo Allah ya ce walan yu akhira lahu nafsan idza jaa ajaluha in mala'ika fa ya zo ba za a barka ba wallahi kana ji kana gani ta wani mutum da aka cewa ya zai mutu yana wayo kudi na wallahi wallahi yana ta wayo kudi shi ana cewa ya taba ma kudi suna nan wallahi yana ta wayo kudi na ana ce masa ai ba wanda ya taba suna nan ga cek ga komai suna banki kuma haka ya mutu to ba zuwa lahira da kudi ne ai kudinka kudin da kai aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa laka fi malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kudinka baka da komai a ciki sai waɗannan uku abinda ka ci kawai ka je ka ba gida naka ne ka more shi yace ko tufafi da ka dinka ka more ka kashe ta yawa yace ko kuma abinda kai sadaka ka aika lahira lahira shi ne naka amma sauran din na magada ne ai na magadan ma baka ma wa san wa zai mora ba tunda shi gado ga sai hanyar da ake shigowa wanda baka san shi ba bai san ka ba sai ya zo kudin da ka bari ya samu miliyan 100 a ciki wallahi na mai halal zai samu duk rabo ya yi auren ya a ya aure hajiya na duka gasu na hanyoyin da zai shiga ya hatalar ya samu abin nan yake da Allah ya samu gyara ga yanzu yadda mala'ikan mutuwan yake zuwa da sauri-sauri wallahi ana rasuwa jama'a ka je afu ka gani yau ka je ka yi maki ka yi maki yau gobe ka je afu ka yi maki inda kaburbura suke dan Allah ka bari sati mai zuwa ka koma mutane ne yan uwanmu yan uwanmu yan uwanmu duk inda ka san ma'anar yan uwanka da dan kasuwa da dan ma'aikacin gwamnati da mai kuɗi wani ya fi ka kuɗi wani ya fi ka ilimi wani ya fi ka sanin duniya duk kwanaki suka kare shi kenan yanzu ka je ka dasa ice a inda makabarta take sai ka koma sati mai zuwa sai ka za ka sha mamaki za ka gane lalle ana tafiya ana na ana tafiya sai ka ga mutum an binne mutum talatin a sati guda to kaga dai ana ta zuwa ana ta kana ta sallah kana binnewa kana ta sallah ka san ko wata ran kai za a wa sallah na tabbas kuma kai wata ran kai za a binne Allah ya ba mu sa'a alhamdulillah sai mu tsaya nan alaikum salam na'am na'am Na'am, yana tambaya akan muhimmancin yin sallama, wai shi sai ka san mutum ka yi mar sallama. Ai, musulmi su dawo ba sa yi wa mutane sallama sai sun san su alamar tashin alkiyama. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam alamar tashin kiyama. Mutum ya yi wa ɗan mutum sallama kawai don ya san shi, ba wai don shi musulmi ba ne. a ka'idan musulunci duk musulmi za ka wa sallama kai idan kana sallama ma ka yi kuskure kawa wanda ma ba musulmi ba sallama to shi ya fi ma ka kiwa wanda yake ya cancanci sallama an samu sahabban annabi sallallahu sallama sukan je kasuwa ba don su ce komai ba kamar ibnu umar ko sahabin da ya ce kullum yau sai cewa ne zo ka raka ni kasuwa yana ta salamu alaikum assalamu kullu ya zo da kani kasuwa har da ya ce kai sai na raka kasuwa ba ka siyan komai ya ce a a dan uwa ai wannan sallaman da ka ga shi ya kai ni ne ta haduwa da mutane ina mu sallama saboda me annabi sallallahu alaihi sallama ya ce duk wanda ya sallama uku da kalma uku to yana da lada talatin daman yadda ake sallama in mutum ya zo ya ce muku assalamu alaikum shikenan ya zama wajibi a kan ku ce masa wa alaikum assalam sunna ce in kuna sallada ku ce mishi wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ya barakatu sai ku samu lada talatin shi ya tashi da goma in ko zai ce muku assalamu alaikum wa rahmatullah to ya zama dole akan ku cewa alaikum assalamu wa rahmatullah dan ne kuka amsa mar in ko mutum ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya barakatu dan Allah zan tambaye ku wace rabanka da kaji wannan sallama tambaya ne wace rabanka da wani ya zo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na? ka san a to wai ce da zo ai ni na yi muku ba ni nake faɗa ba na nufa yana da wahala ne kaji ko abokai da abokai dai assalamu alaikum ma ya ake karewa ina nufa ita ma din ya aka kare shi ma an yi kokari amma in mutum ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya da lada talatin in kun amsa masu kuna da lada talatin to su sahabai ladan suke dubawa sai su yi ta yi su yi ta yi su yi ta yi su yi ta yi ga ladan shiga kasuwa lada miliyan ɗaya in ka shiga kasuwa ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah zai sa mala'iku su rubuta ma lada miliyan daya duk su da yake aikin da suke ta yi kenan neman tara lada saboda me suna kitsa sun san ko gobe ko jibi za a wuce za su je gidan gaskiya mu ga yanzu yadda muke yi abin namu sai gyaran Allah mutum kaman in ka ce ma zai mutu kaman ka zage shi wannan musifa ce wallahi sai ka ga mutum baya so a ce zai mutu kuma dole sai ka mutu ba yadda za a yi kawai sai dai a ta addu'a Allah ja kwanan mu ya Allah sa mu dade amma dai kan dole sai mutum ya tafi kawai abin da ake fata mutum ya tafi lafiya shine ya tafi lafiya su sahabbai sun yadda za su tafi da haka kullun shirin tafiya ake kullun kullun shirin tafiyan ake kafin tafiyar ta zo mu kuma za ka ga abin mamaki har mutum da tsufan shi da shekarunsa kamar irin daru daru daru daru irin kamar yana daru dai sai dai dole ya tafi gawar domin inda za ka gane haka shine wurin wajen rashin lafiyar mu akwai za ka ga mutum bai da lafiya ba hana mu neman magani ba ba hana mu zuwa asibiti ba amma wani lokacin akwai iyaka da ya kamata in an kai sai a ringa maganan kuma yadda za a haɗu da Allah ko wajen jinya yanzu in mutum bai da lafiya ka ce ka dinga cewa la ilaha illallah sai ran shi ya baci kana nufin zai mutu ne ko iyalan ma sai ce me ka wannan kuma wato kana nufin wato kaman kana ko ba haka bane to dan shekara 80 baka ce ce la ilaha illallah ba za ka ce fara dan shekara 90 baka ce la ilaha sai ta fafutuka aje Germany aje ina ne kuma a dawo da gawa har nake cewa in mutum ya kai wannan matsayin yana da dukiya kuma za a kashe asibiti a kashe madina man ai ya fi wayewa amma ingila china india na gagarin da in ka je ka mutu akwai bonus na gaskiya mana ai hikima ta inda mutum na da hali ya ji bai da lafiya har za a iya fita da shi ya kai ka madina na akwai asibitoci to ai magana asibiti in mutuwa ne ba ruwan kowa da asibiti ko ina kai ka mutuwa za ka yi wallahi shi mala'ikan mutuwa ma kallon ku kawai yake in dai tafiya ne ba magana asibiti an kaji ana magana asibiti kuma wallahi in lokaci bai yi ba ko ba kai ka asibiti ba ba za ka mutu ina nufin musulmi ya san wannan ko ba wanda ya taba kai ta ciwo shi ciwo baya sa a mutu ma amma in mutuwar ce kuma ba damani ba kowaye a kai ka shi Allah madaukakin sarki ma mai hada shi da abin nan ina jin jiya muke karatu nake ba su labari a mu a Jos likita likita ne a asibiti Jut ya duba mara lafiya da wajen kamun azar ya ce to bayan la'asar zai dawo ya duba shi ya zo ya fakin motar sai ya shiga ya kwanta kafin la'asar ya rasu shi likitan aka yi masa da la'asar aka yi masa sallah aka masa wanka aka shi wanda zai duba feshen yana na yana jiran likita a kan gado shi ne wani ya zo ya ce masa wani ana gaya mar kawai ya sauka a gado ya kama ya yi tafi gida abin shi Allah ya ce Allah ana gaya mar kawai ya warke ai ya samu lafiya aka ce masa likita ya mutu Allah ya cire drip kawai ya zauka a ɗaya ya ce wallahi ba zai tsaya kuma tafiyan da yake saboda mi shi Allah madaukakin sarki ai mutuwa ba ruwanta da lafiya eh Allah ya ba mu sa'a wa alaikum salam
kamar kamar
yadda kuma manzo Allah yana yi shi eh eh, wajen wajen kabbara harama daya kamar harma ne in ka gama karatu kuma za ka tafi ruku'u bai ba sauran a duk in baka yi ba dukkan su ba wanda yake farilla sai ka bar harama yawa dai ba ne ka ba sanam alaikum salam ana da haƙoƙi da fita da wani yana ta bambai cewa shi nan masallaci ne wai ɗan gaba ba daidai ake wai da kuma wani ya karfi su haka a gabar da sallah ba nake ne sai da abin da ya nan gabar daga dai bai gamsu ba don su malam yana can ba zai tsaya ɗan gaba ba a wai ba ya samun nasuwa za a zama daidai an gama sallah za ka zo sun mata gaba a to an gama sallah kuma ana sahu bayan sallah ne
wai ba sun ba ne da ake ba
shi ma dai yana da ɗim- ɗimi ne dai ina mai zama mai saurin malam da shi abin da yake abin da yake na gaskiya shine ba a sahu a zaune sa'annan an idar da sallah sahu ya kare ba wanda ya ce ba an koyi da sallah ku yi sahu a ko kamun sallah ma yana zuwa ko kamun sallah ma ba inda ya ce sai an yi sahu misali yanzu muke zaune za ka zauna da yadda yake in an zo sallah ne lokacin da ake sahu in an idar da sallah kuma an fita a sallah eh sa'annan wajen tsayuwar sallah akwai tabbas waɗanda za ka ga ah, suna nuna ba- su manya ne a sahun sallah wanda yake kuskure ne aka ga mutum yana ta bubbudewa akwai kuma wanda larura ne da su mutane sai su dinga kulawa akwai wanda kafar shi ce ba haka take ba akwai wanda bai da lafiya ne misali bai kamata ka matsa shi ba shi kuma ina nufin akwai wanda zaka tarar datta yanda zai tashi yanda zai zauna akwai larurori da abubuwa ne da ake lura da su eh wallahu alam na'am
guda wanda su sauro ne malam na'am ba shi sallah
eh b- babu komai shi sallah na kujera ai wannan larura ce kawai abin da ake gaya wa masu sallah a kujera shine duk abin da za ka iya na sallah to za ka yi shi akwai wanda shi larurarsa sujada ne ba zai iya tafiya ba amma zai iya ruku'u to ba daman ya bar ruku'u ya hada da sujada ya samu bonus a'a so duk abin da za ka iya yi za ka yi sai wanda ba za ka iya ba shi ne za ka bashi Allahu ala na'am wa alaikum salam na'am
sai kuma yadda za ka samu wanda za su yi sallah akwai wajen da za ka samu musulmi bai dace ka yi mar sallama ba eh in ka same shi yana dumu-dumu da sabon Allah in ka same shi yana cin abinci shi ma don kar ya kware in ka same shi yana akwai ayyuka da malamai suka lissafa wasu na marasa kyau ne wasu kuma na halal ne ma eh eh wallahu alam na'am hmm? na'am wanda ya tsara zuciya ya zama matsala wani lada shi da ake bawa mamacin
wanda ya tara dukiya ya barwa magada shin akwai wani lada da ake bawa shi mamaci eh zai iya samun lada kamar da zai iya samun zunubi yana da alaka da tarbiyyar ya'ya da mutum ya yi kamar yadda na faɗi shi tara dukiya ba shi ne laifi ba a tara ta mai kyau a yi aiki mai kyau a bar magada kuma a musu tarbiyya akwai wanda za ka ga yadda aka tada su kawai barna za su yi da dukiya ko barna suke yi to kaga wannan yana da commission dan shi ya tara watakila shi ya ki tarbiya shi ya fi sa- ya ki sa su a hanya mai ya kamata su yi don haƙƙi ne Allah ya ce ya yi lazina amanu ku an fusa kun wa ahalikum nara ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga shiga wuta to kaga duk suna da alaka da mutum amma aikin da za su yi ne nasu ne amma in sun yi niyya sun yi masa a matsayin sadaka a matsayin 'ya'yansa in Allah ya karba zai ba shi lada wanda yanzu yaran yanzu ma ba yi suke ba yanzu rigima ma ake da su kudin da mutum ya tara ma a kaduna ne ko ina wani malami ke gaya mana bashi ake bin mutum da kudinsa ba wani ɗansa ya bugi tebur ya ce ba za a biya ba ya ce wai me yasa shi bai biya ba wai na ya niyyar biya kawai a raba musu gadansu to kaga wannan wannan kudinsa ya kamata shi yaron ya biya wa mahaifinsa bashin da ake binsa to wannan kudin mahaifin ne ma ake rigima da shi akan ba za a biya mar bashi bayan alkur'ani ma ya ce sai an biya bashi ake raba gado da kaga a irin wannan ne mutum zai tara kudi ya ki aikin alheri ya bar wa yara mafi yawan yaran ma musamman nan garin me suke yi ba dai manyan mashina ba ne ana ta bum, bum. ba shi suke ta yi ba Ah, wani abu suke yi. ta tseren da mashin wataƙila ma baban na afa suna wucewa bum shi ma yana ji Allah kiyaye na sai an da sai ya yi zai ji mana na'am wa alaikum salam idan aka zo ana kiran sallah da hayya ala sala da hayya ala fala mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah idan mutum bai maimaita abin da ladan ya faɗa bai ce la haula wala quwwata illa billah yayi idan kuma ya maimaita abin da ladan ya faɗa ya ce la haula wala quwwata illa billah an fi son haka amma daidai ne mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah a watan a warancan wurare na'am malam idan mutum ya yi tafiya kasar ta kama shi
na'am lalle ne sai ya yi kasar nan ko kuma ya ga dama kawai sai shi ba zai tafi da ya ga mutum Na'am, idan mutum ya yi tafiya ƙasar ta kama shi lalle ne sai ya yi ƙasar ba, ba dole ba ne, amma ya yi ƙasar shi ya fi. Saboda akwai hadisi na annabi sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa, Inna Allah yuhibbu an yi ota rukhasuhu kama yuhibbu an yi ota a za'imuhu. Allah yana son in yi sauƙi a bi sauƙin, kamar yadda yake son in ya ɗora aiki a yi. To Allah ya yi mana sauƙi ne ya ce mu ringa yin ƙasaru. Da haka mutum ya yi ya buka saukin Allah shine ya fi wallahu alam na'am kamar Allah suna da musamman da karin bayanin ma'anar dangane da wanda ba musulmi bai sallama da suke ba da kuma sai a musulmi sallama ku tsakanin mu na'am a gani a kasashen mu na arewa za su kawai kamar za a shiga shago da ana ce musu sallama ko kuma wasu mutane su musu sallama na'am wanda ba musulmi ba na'am to ita dai sallama gaisuwa ce ta musulmi in kuma kaiwa wanda ba musulmi ba misali da yawa malin masu tafi akan cewa babu laifi hasali ma addu'a ce cewa Allah ya shirya da shi saboda duk wanda sallama ta hada a kan shi shi- musulunci zai yi assalamu alaikum to amma ba a nufin musu- wanda musulmi ne gaisuwar musulmi ce kuma suna son a ringa musu har wasu suna ji don me ba za a musu sallama ba yawa eh suna yi mana kuma in an- in sun ma ma ka mayar babu laifi yawa sai dai in sun yi ta ba daidai ba wallahi alam alaikum salam to kai ne na ƙarshe
a don gami da mutuwa mana yayin da ta hada da wasu to me ya rage masa a rayuwarsa ta duniya da kuma abin da zai sadar da shi zuwa ga wasu ma'ana me ya rage mai a yayin da mutum ya mutu ko a lahirar shi ko a duniya shi me zai ma'ana me zai sadar da shi zuwa ga wasu
to wannan karatu ne mai yawa cewa mutum ya mutu mai zai sadar da shi ai kasan mutum ya mutu daga ran da mutum ya balaga har zuwa ran da ya mutu wannan shine littafinsa Allah madaukakin sarki ya ce wa kullum insani alzamnahu da'irahu fi unuqihi mala'ikun nan dama akwai mala'iku da suke recording ɗinka suna rubuta ayyukanka wani aikin ne za a ɗora ma a wuya shine wani kuriji lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ran kiyama sai a bude ma littafi shine mutum ya riga karantawa to daga ran da mutum ya balaga yayi kaza yayi kaza ya je kaza ya aikata kaza ya yi kaza har ran da mutum ya mutu to shine ake sa wannan littafin ya zama ayyukan alheri sun fi yawa dan adam baya rasa kuskure haka Allah ya yi mu shi yasa ya sa mu ninga tuba kuma yana karban tuban mu to ayyukan alherin ake so su fi yawa fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya Allah ya kiyaye qala annabiyyu karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم akwai malami na wanda ya koya min karatun allo ya rasu ran juma'a ina masa baran fatiha Allah ji kai shi Allah ya sa ya huta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونجه من الخطايا والذنوب كما إنك الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في لسانه وإن كان مسيئا فتجعل سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صار إليه رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز فإنك أنت الله العز الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين